إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara durinmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 1444 wanda dace da 18 ga watan 10 2022 insha Allah yau za mu yi darasi na 200 cikin littafin bulugul maram na hafiz bin hajar darasi na 200 insha Allah na ga ƙarshen karatunmu mun tsaya a ina ga hadisin ƙarshe da muka yi na ruwafi ibn sabit wanda yake cewa lahilu limirin yumini billahi lumin akhir an yi suke ma'ahu zara a gairi shi ne ƙarshen karatunmu cewa bai halitta ga mutumin da ya imani da allah da ranar lahira ya shayar da ruwan shi shayar da garkar wani shi nan karin magana ne hana kwanciya da baiwa da cikin da ba naka ba za mu ce magana ke duk da mun yi bayani akan magana baiwa sadaka duk da baiwa ka ce ka mallaka da sai ko wajen yaƙi raba raba ganima ba a kwance da ita kai tsaye za a yi istibarayin ta jini guda an ga ba ciki ta kwan a sadu da ita inda ciki a bar hata a hudu dabar lokaci a gana kenan wa an umar radiyallahu an fi mar'atul mafaqud tarabbasu arba'a sinin summa ta'tadu arba'at ashhurin wa ashara akhrajahu malik wa shafi'i wannan mas'ala ce ambata ta umar bin khattab radiyallahu anhu ya magana fi mar'atul mafaqud matar mutumin da ya bace aka nema fit aka rasa yace tarabbus arba'a sin umar bin khattab radiyallahu anhu yace za ta yi zaman jira shekara hudu bayan shekara hudu sai ta yi idda ta wata hudu da kwana goma ke ta rasuwa wannan shine abinda yake kan wannan hadisi na urun khattab kuma shi wannan kin na Umar bin Khattab cewa ya inganta zuwa ga Khattab ya tabbata haka kin sai wa an Umar wa an Mughirah bin Shu'ba qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مرأة المفقود مرأته حتى يأتيها البيان matar mutumin da ya ɓace tana nan matar shi har sai bayani ya zo mata na ya mutu ne ko ga inda yake matana nan matar shi yanwa wannan shi ne masa'alar wadda shari'a take magana ko diba abin da ya dace a kanta mutum ne ɓacewa iri biyu ce magabata sun yi bayani kan ɓacewa mutum ya tafi wani gari wanda an san garin da yake kurin ya yi zaman shi ya ƙi zawa kan wani harkokin shi wanda bai yi da ba ko yake so ya ci gaba da yi a wancan gari ko matar a wani gari daban an aika zo yaƙi ta aika zo yaƙi wannan kaman malikiya kaman shafi'iya zamu ce a hanaf da shafi'iya suna kan cewa kurin za ta yi ta zama da wasu daga cikin hanabila kurin ai mace haƙƙi na namiji ne na saduwa ba ta damar tilasta mai ya dawo tana nan za ta yi jira har allah ya kawo shi ba yadda ta iya kaganin da za su rigima da 'yan neman haƙƙin mata kenan mace ba ta da haƙƙi na wannan masala imam malik da abin da ya bayyana yake zahiri a mazhaba ta hanabila cewa mace tana da haƙƙi na gajiya da zaman jiran miji a inda yake suna ga nan wani ya yanki wata shidda wani ya yanki wata hudu na aka samu saɓani amma wannan biyun su sun yarda da tana da haƙƙi to illa mas'alar haƙƙin hayo shi ne kawo abin da inganta da ya tabbata umar bin khattab ya ba da uzini ga shugabannin kwamandodi na runduna da ake tura ta musulmi zuwa yaƙi kan wasu dalilai da suka bayyana a gare shi a madina na gajiyawar mata wajen jiran mazansu sama da wata hudu baya ma hafsa tambaya radiyallahu anha irin da ya san isa ta wakana wanda ya ta mace dai tana jaje na magana mijinta na rashin kusanta da mijinta ba ta haka wadda ta saka ba Allah rarra da wanda lile umar ya tambayi hafsa nawa mace take kaman wata nawa mace take haƙuri game da namiji bai zo ba da ta yi kware kumiyar waɗi ya ce dole ya kin gafi lamari na al'umma iya sau ɗauki hukunci kan masa'ala ƙarshe dai ta ba shi labarin wata hudu daga nan yi kawo doka a daular shi a hukumcin da yi in aka tura mutane sojoji zuwa wani gari to sai ya ce duk wanda ya wuce wata hudu shugaban da yake turo shi gida to wanda masu kawo wata shida yakan sana da dalili na menene ganin ai an aka ce misali a wajen yaƙi ne bai wuce wata hudu ai akwai za ta hiyar wata guda ko sama da haka iyawa ta hiyar wata ko da wata wani mai nisa a lokacin da can zamanin ke wani yakan samu dogara na wata hudun irin wancan wata shidda kai dalilin dogon ta hiyar zuwa zuwa wata guda dawo wata guda can kinan wata hudu wannan mas'ala guda ta bangaren mijin da aka san inda yake sai akwai almafukur da hakikata wanda kullum mutumin ba a san ba ma inda yake kwata-kwata to wannan ganin cewa abin da ya tabbata ga umar bin khattab usman bin affan sayyidina ali da wasu daga cikin sahabbai sun yanke hukuncin irin wannan ba san ba inda yake ya mutu ko da rai shine wannan magana wannan hadisin yake zawwa duk da an ka magana umar haka ya zo ga usman haka ga sayyidina ali da wasu daga cikin sahabbai kan cewa za a yi jira na shekara hudu tukun daga baya ta yi idda ta mutuwa wata hudu da kwana goma wanda duk da anan ma akwai masu ganin cewa wannan masala tana da wahala a ce za a yi wannan jira shekara da kwana goma suka ba mace damar kuma ina ga shi ne abinda yake shafiya da hanabila kan cewa masala ɗin abu ya kai ga haka ba wannan maganar ba ne ba wannan jamhuru kan haka suke masu ganin maganar hujjar baiwa kamar da kamar daga cikin sai fi sunan abu malik ya kama ganin magabata kan masalar kurin a ce shekara hudu da kwana goma ya yi tsauri a wani zamani ce balle a yanzu zamanin sadarwa ba irin na da ba ne da yakan yi yana wata gari wanda ba ne saudiya ba ishin hanyar sadarwa a rasu inda yake amma a yanzu da wuya hanyoyin sadarwa mutum da ran shi tsawon shi kafin a ce a basan da yake ba na ka ce shi ma umar a wancan zamanin da sauran sabai sun ishtihadi ne gwargwadon zamanin da suke ciki sun ba manzo Allah bane bai ce haka kin dan haka suka bar magana akan alƙali wanda zai hukunci ya diba halin matar da damuwar matar yana wata da biyar ka ce ta shiga hudu ba miji kusan ta yara wahala na kenan suka ce ina ka ta cikin wannan littafin na Malaysia Saudiya mas'ala kullum mai ƙarfi alƙali zai diba wannan mata irin jajanta ba san ba inda yake wata kwanta ta zama shekara hudu tana zaman jira haka ɗan kuran balle kuma a yanzu da inda hadda iya arman ko ba wani mutuwa zai iya kira ko bai zo ba ko ne ce ya kashe bada labari na ga wani aure kaza ko shi bai wadi ba za a samu labarin shi na gaskiya a bar magana kuma hujjar maganar na wata hudu duk da ra'ayin hafsa da aka kawo da mun diba nasin qur'ani ilahi nasi ne ƙarar na ƙur'ani wata hudu kaga ko na ƙur'ani na ilayi ai iyaka ce aka ba mutum wanda idan mutum yawa mace ilayi mai ilayi mutum ya rantsuwa baya ƙara kusanta wannan mata su a jahiliya idan suka yi haka shi kenan an barta ita ba ta da ba ce ya zawara ce da miji amma kun ba ta da miji wajen mu'amala zai tsaye da ruwan miya shi kenan shi da ita kun ba ta dama armi to musulunci sai kawo iyaka wata hudu ne aka ba da damar iyakar hushinka wata hudu dole ka dawo ko ga suke ta kuma kula na kare abin zai ka fitina gaskiyar magana to shi dai wannan ruwaya umar ya tabbata ga umar wannan hukunci ijtihadin umar ne na zaman shekara hudu da kwana goma kenan ba ta kenan idda ta mutuwa bayan jira na shekara hudu kuma na ruwaya ta mugira da ita manzan Allah ya ce ba ta da inganci wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna rajulun inda mar'atin illa an yakuna nakihan aw dha mahar rawi muslim abin da ke wannan ruwaya ta jabir bin abdullah radiyallahu anhu ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabitanna rajulun inda mar'atin kada namijin kada namiji kuskure ya kwana a wajen wata mace sai in mijinta ne shi na kihan ko kuwa muharramar shi ne muharramar shi ce amma haka kurin baiwa kenan ka kwana a wani gida da ba naka ba da matar da wadda take ba matarka ba kuma ba muharramaka ba ruwa musulmi na an kama magana kwana sai zai kawo abin da ke nakurin gaba ɗaya ma kaɗai taka sai ya ce wa bin abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam ka la ya khalwanna rajulun bi mar'atin illa ma'azi mahram abdullahi bin abbas yake bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada namiji ya kaɗaita da mata kan inda za ku samu kwaɗe da daga kai sai ita sai in akwai wani muharrami tare da kai wata ruwaya ya yi bayani lakarar da duniya ta lakan shiɗan tare so ma ba inda mutum zai kaɗe ta da mace su biyu sai shaiɗan ya zama to na uku inda ku biyu ne ba muharramaka ba ba matarka ba annabi ta tabbas shaiɗan ne na uku zai ringa kai da kawowa har ya auka banna tsakanin yana wannan shine hadarin mata masu zuwa wajen bokaye ko malamai ɗin tsubu aratan za ka ga boka ko malam ɗin tsubu bai yarda ya kaɗe ta mana ya yi mu'amala da wannan mata sai a wuri ke ɓantace daga shi sai ita duk inda suke haka suke inda boka ne ko malam tsubu ba a yi a hilin gida yadda ana tsankayar su ana kai da kawowa ta mutane sai an saki labule ko ma kasari bayan ma a ɗakin shi maimakon a ce a ɗan ɗaga rido mai zauwa ma ya ga abin da ke ciki a sai ya ɗaga ya saki ƙa'ida ce ya saki labule ko an saki kasari an rihi an sa hijabi daga ita sai malam ko boka wanda wani uwa masa'ala ce wanda babu wani tsoron Allah wanda zai sa malam bai barin hanya don ba masu ba ne ba wani lokacin magana da muka yi sai wani malami cikin malamai masu irin wannan mu'amala ta mata sai ke kira mata a rediyo cewa an ce kakku zo wajenmu ku kaɗaita da mu to ai kuma takaici ya kashe ki haka ya ce takaici ya kashe ki haka ya ce wai kenan ba ta san biyan bukata to gaskiya wannan kudin ruhun shi ɗari wata irin bukata za a samu a cikin halin saɓan Allah in ke kina neman bukata ne a wajen Allah na yi imani ba mata za ta yarda a doki watanta bidiyanta a ɗakin malam su biyar mijinta gani ba ta yarda ba ta ke na huce ta ta yi unguwa ya ta yi kwana gidan boka ko gidan malam wannan abinda annabi ya shi ne tabbas shi ɗan na uku abu da yawa a nan garin yawa kana mun san da shi mun san da mutanen kuma ya kun san da su hakikanin mu'amala ta zinata wa kana tsakanin irin wannan cikin wannan mu'amala da bokayen haka da wanda suke malaman ne na addini ina tani wani wanda yana ma'ahar suna jafa'i na wauta da suka nan kusa ba nesa ba yake irin wannan abin har zuwa yake iya wa'azi a kewaye wasu ruwa iya aibanta alisunan da suke wallahi kan wannan masala su kurin suna ga alisunan sun kishe su sai Allah ya wata jarabawa mata mata diyar diyar kanwa yayyen mata shi wallahi diyar mata kaga yau da marbuci sun bai waga gama sun ta a yi wancan zamanin sai ita yan mata ko ta ta samu kamar wata da budurwa ce ta jima tana budurci sami ji ba ita ce malam ita kata malam da Allah a mata addu'a ta sami ji da wuri daman babban budurwa ce ta kawo ta wurin malam kwana biyu kwana biyu ya zaka iya tana kumbura ta sa ka ɗaki ta ce wallahi ki ko in ki ga mu waye ko in kashe ki da wuka ƙarshe yarinya ta ga daga sako take ta ce wallahi malam wani malam sai malam wani malam ta ce wallahi malam ta zo uwa ta isko malam ya ce a ina yiki yiki kurin ba a yi ba ba a yi ba aka tada rikici da malam da ya ta ce shi san kowon ba shi ba aka tattara aka tafi can gidan sarki a takaici da aka je to shi a wancan zamanin mai shara'a da hikima sai mata tambaya mata tambaya malam iya zamani uwa na zamani da yan kallo da ta jerawa shi mai shari'a bayanin duk abin da aka yi sai ka namace malam ka je kurin ka yi suna ya kyale kun ya ka tashi wala kare kun tare kun mace ka suna kun yi shi ne to kaga wannan la daga shi wa zama ya wasu zuwa can daga shi zuwa ta suka huta man zage yawan jafa'i a ƙasar suka huta da jarabar shi wallahi suka huta dama Allah ya tura sini dan wani abu wani abin ya wakana da yawa da yawa babu tsoron Allah zai hana ka kurin kakkai kurin kakkai babu tsoron Allah ka ce kai mace ko wata a aiki da kai mace ko na hali ba muharrama ka ba kuni ba shedan annabi ce shi ne babu kuma ke kuma ta tsoron Allah irin wani mu'amala da yawa da yawa wallahi suna jaje kuma suna gaya mana bayan abin ya wakana Allah sai gaya maka arin abin suna nadama akwai ta wadda tana kuka tana gaya min wallahi ta ce mana ce wallahi tun da nake rayuwa ta ban taɓa zana ba tun da nake ina ma zama hanya arziki sai amma mana wallahi kurin yaudara yaudara wata gora ta domin lafiya lau da mijina kurin ta kai na jikin wani malaman ta ce ƙarshe dai da hikima da hikima ko da niji shi kurin a jikina tuni ya neme ta kun take kima ta wadara kuka take wala kuka take da bai irin wannan abin yan uwa dole a kauce mishi kuma ta ku ji tsoron Allah don ko da baki niyya shi dan ya juya abin shi idan in wa da yawa suna da kuma hikima da yawa suna da hikima da yawa ta yau dara nan aka kama wani a cikin a tele a gudu ba wani ba a tele talabishin a gudu tana makara da polisai a gudu ko in su irin wannan mace za ta zo an yi shiri abin kuma ya kai har polisai suka gano allah saka musu ahiri sai polisan masu kwarai masu kishin abin ne sun sami labari su kama shi kuma kat irin wani masu ma'amala da mata ne kuma mata ake wa abu shi da kanshi wala cikin ɗaya cikin masu da ake kiga mu wanda saka abin shiga mu da bakin shi wallahi ya ce yaudarar da yake wa mata ya zo ya sa a inda buzin da ake zama take zama ba kun yazo a ƙasa aka sa bab abin lasi abin mikro abin magana a ƙasan ka da abin lasi ga arama ƙasa da kote haka an ka shigo da duk wanda ya shigo daga can shi iya ga waye shigo daga can wanzu ya ba wanzu zaka zaka shigo shi ka shigo ba shi babban malamin shi wancan iya ga can ɗaya wani ɗan abu mai magana in ka shigo kika zamana daga can yi ka ji magana daga sama da ƙasa wannan mai kuro daga can a kuma daga sama da ƙasa eh ka zazo ka ƙasa mata in ya ce ta kwanta dole ta kwanta ya ce ki kakaza dole ki kakaza daga can magana sama da ƙasa da ƙasa magana suke da kito muka dole ki ka yi tsoro a gina iskoki ne ko ki yarda ko ka samu ɗana haka suka yi ta yi ya ce da muka samu sir labarin muna so mu gano yayi ne yake yi ya ce sai muka suka ɗauki ta mace mace aka ɗauka mace aka ɗauka ba da ita ta je ta yi aiki da dini ya ce muka biya ta ta je ta shiga layin matan don ta gano yaya ne abin da ke ciki ya ce tana ciki lokacin sallah kuma liman ne tashi ne liman ne ya kira sallah ya tashi ta ya bar ta a ɗakin ta tahi ya tahi ya sallah ya dawo ka ya dawo ta daga kofi ta gani ta ga ba ta ga kofi da ake magana da waya da kofi ta ga waya ko ta biyo ta kai da waya take zuwa shi kenan ta komo halan ya zo aka wata bayani ta koma ta sai suka zo da ilimin kurin karbar kama shi kurin su zo da ake zini kai ke mace ta je ta ba san ba akwai abin da bata da ayyuka da ta bata niyya ba to kin kin yana magana oh Allah na maka gargana ki yi kaza dole ki kana ka zo tsorata kaga bata niyya ta je ta aikin manza amma a sata a sata kuma ta dole na aka da makaran ba wani ba ba aka yi kumfulu aka zuwa ta yi da gudu ta yi da gudu aka zo malaman hada lakan nan kayaki na sabon hada kayaki na ko masu roma da mai ba boka yi wani mada ne halimanci je an ta kiran sallah ya tsaye ya dawo Allah shirye da mu to da haka kenan kurin a kauce na sallar salama ya ce in dai an kaɗe ta ko biyu shi ɗin ne na uku annabi ya hana الله سأبني وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو غاص لا توطأ حامل حتى تدع ولا غير ذات حمل حتى تحيد حيدا wannan iyaka masa da muka ambata cikin karatun abu sai da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan kamammu na mata na yakin Uhud wanda mata an samu ganima a ciki akwai mata to da aka raba sai manzon ke ce musu wanda aka ba kenan mata naka na ganima yace la tu'tu hamilun hatta tada duk wanda ya samu mace mai ciki kai ya kwanta da ita har sai ta aihi abin da ke cikin cikinta wala gairu za ta hamalin hatta ta hid haida in ma ba ta da ciki kaka kwanta da ita sai ta yi jini guda kaji akwai sabon ciki wannan shi ne masa'alar da ta sa malamai ka samu saɓari kan masa'alar mata wadda take da ciki aka yi armi su a wajen imam malik rahimahullah iya ga kwata-kwata ba a arman arme bai yi ba don da ciki aka yi kamar imamu shafi rahimahullah wanda karanci fiƙi suna na abu na sayi da sabit ko sai fiƙi suna na abu malik zai ga manganu da aka kawo nau'in magabata akan wannan mas'ala ta mace mai ciki na zina da mai ciki wanda ba na zina ba ko da ma'ana bai wakaci kan wannan kenan masu ganin ciki bai ɗauke alhulmar armi armi iya nan amma kwanciya ce ba zai fita ba sai ta ayu armi iya nan ciki bai ɗauke don ba idda ba ce magana magana su suna bamsha bayani a nan kullum magana maganar akwai bambancin mace mai idda kenan mai ciki na halak da uban shi da wanda babu uban shi don suna magana cikin da ba shi da uba ba cikin arme ba ne shi suke magana wasu na ga cewa babu wani abu da zai hana ingancin arme sai dai kwanciya ce ba za ka yi da ita ba sai bayan ta ayyuka kuma daga cikin madogararsu cewa da Allah subhanahu wata'ala da ya magana da idda cewar mutallaqat da bata da musu arba'at ashur salasa quru Allah ce salasa quru da mutallaqat tarabata da musu salasa quru mata da aka saki sai zaman jira salasa quru jini uku to kenan mata mutallaqat Allah ke magana shi Allah su magana kuma cikin magabata an samu abubakar siddiq fatawa ta shi a samu wanda ya saka mashi wani ra'ayin ba akan cewa abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce babu idda ga mazanaciya babu idda ga mazanaciya kenan kurin istibara'i dan ko bai wakace ba a kwanci da cikin wani haka ita ma mazanaciya cikin wannan ba shi da ayyuru ma kwanci ne ba a yi da shi haka kenan bai tunda babu idda idda take hana armi kenan kan haka saka hujja kan cewa in aka yi armi armi ya ingantu sai dai wannan ciki daman ba shi da uba kuma bai zama dan anan muna da al'ada kamar a shari'a ta Allah ya ce dan kwana wani tambaya daga ne kullum tambaya haka take kan mutane ka sama wai kawai shari'a kamar shari'a ta Allah zaka ji ya ce idan mutum mace da ciki ya mata ciki sai ya zaɓi ɗaya ko ya zaɓi ɗa ko ya zaɓi uwa bai gama biyu kanan kana da shuwa kana da zaɓi ko ka ɗauki mata ka arma ko ka ce ɗan ka ɗauka kamin suna ya zama naka wannan ba shari'a Allah bace korin ra'ayi ne na ka kuma ba wata shari'a bace ta maza ba ko malikiya shirme ne kurin ba malikiya bace ko shafi'iya kama ka ce ko shafi ko malikiya ce ba malikiya bace kurin jahilci ne saboda shi ɗan ita mata babu wani saɓani na mazhaba kowa ya yarda mata za ka iya armanta bayan ta aiki kowa ce armanta za ka iya armanta kowa za ka iya armanta wannan ɗa ne shi ma wajen jamhur na mazahib suna kan cewa ɗan wannan tun da babu arme aka ahi ko ka ɗauka bai zama ɗanka ko a malikiyar an samu ra'ayi na islamin taimiyya da wasu daga yan baya amma kayi shi yan warko da wasu bayan shi malamai da malamai ba su amince ba don ba wata madogara ta cewa wai zai iya zama ɗanka in ka yarda wani ra'ayi na da alaƙar wata mace gaske magana duk da masu magana a zamani yanzu suna dogara da magana shi duk da ina gama shawar hassan ya kama maganar yadda ma'anar maganar take ba da tsaman gani ba don gaskiya na ji fatawa ta bimbaz na ji ta albani na ji ta usaimin su da malaman zaɓin gara a zamanin zuko duk waɗannan sun tabbatar dindan da babu arme bai wa ya zama ɗanka bai gadanka duk wani uku usaimin bimbaz albani na haka ra'ayin masu akwai ra'ayin malaman zaɓin kanu zamanin a yanzu amma gaskiya ba wata madogara kuma ruwaya na makaranta ruwaya cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam nasin hadisi ne karara ya ce ibn zina bin ummi man kanu dan zina dan oshi ne kuran lairus nasu na karara cikin suna bidawo ya ce dan zina dan oshi ne kuran dan oshi ne kuran ko su waye su ne yan oshi ba magana gado wuce bai gado haka ra'ayin ya gado gaskiya ra'ayin ya saba ma zahiri na soshi kuma wani waza abu da za a bar mutum ba dole hira ce za a bar mutum ba ba dogara waye duk wannan bayani ne ba nasi bane ba abin da muke cewa babu laifi shi wannan yaro duk wanda ya kyauta mai ya kyauta wani bawa daga cikin bayan Allah ba laifi bane ba kuma shi yaro ba mai laifi bane ba dan babu wanda ya laifi uwa ne masu laifi dan haka matuƙa uwa ne masu laifi wannan bai hana a taimaka mishi a mai dukkan isani amma cewa ka ɗauka na ɗauka na da ɗana ne ko ka mai suna ba ɗanka ba ne suna bai tabbatar ma da ɗanka ya shara'ance ai da suke ya mai suna amma ya takarda duk wannan shara'a ba ta amince ya ta ture don aka zo wurin shari'a ko da bangado don abu ne na zamani ba na Allah ba ne ya ture wannan takarda ta mata aiki a wajen a gama ta ɗiyan gado ɗan wani bashi ma za a gama kenan na haka ne kenan da ɗiyan gado da ɗiyan gado ɗaya ne kenan kuma kullum musulunci ya abu misali yanzu an wani aka wuce kowai nawa mata don san mace za ta ɗora mai ɗan ma da ba shi ba ne ba kuma ya ɗoka mai takarda nawa kai kanin za a yi sa ɗin da ba shi gidajensa ba za ta ɗora mai kuma dole ɗoka kuma shi da yake magana san shirme ne da ka ce ai ɗana ne kai armanta kai ka neme ta ya kayan da kai kwanta da ta baka alimata ba da zai hana wani kaman kai ya kwanta da ita wa ga magana sun ba ta ramana sun ta kwanta da kai babu arme waje ba ta kwanci da wani shirme ne yan ta kwanta da kai babu arme tana kwanci da wani babu tabbas haka nan kurin a ce mutum wance ya dauka ya dauka gaskiya shirme ne ba ta burkula kan shi kuma zai ka banda cikin al'umma haka sa iya da basu ba cikin abu kuma gama dan halak dan arme da dan arme ba gaskiya kuma da kware kun ba wata kwaran madogara ra'ayin su malamai da garauta musu to dai nan yanzu kenan ya karantar da mu mace mai ciki ana magana bayu da ake doka ba a kwantawa da ita koda bai wakace sai ta ai abin da ke cikin cikin ta in kuma koda bata da ciki kaka kwanta da ita da bai wakace sai bayan ta yi jini guda kan haka kenan irin ake ga misali misali mata wanda za su yi aikin banza daga baya iya santa za su yi nadama suna son armi hanyar harko inda ciki aihe abin da ke cikin cikinta ta ƙare ana iya mata armi bayan aihu idan ba ciki ba ne ba suna son juna duka da kowane akwai tuba ga Allah su tuba ga Allah in suka tuba ga Allah ba sai ta jini uku ba irin na jini na haila na inda haila kan wata magana ta abubakar sadiq kurin za ta yi istibra'i istibra'i za ta yi a don su a malikiya suna cewa alhuratu isbira wa kal'ida suna cewa istibra'in wata kamar idda ne wata wannan mun ce muku da an fito ta aurka sadiq don malai masu hujja cewa jini guda za ta yi idan suka tuba ga Allah ta yi jini guda babu ciki kenan ko ko za su yi arami an kuma da ciki ne aka yi tana aihuwa ciki nata ne amma ita yana iya armanta bayan ta aihuwa kuma suka waya wai jini ne kuma hira ce wai ta jini biyu bayan aihuwa wannan shirme ba gaskiya ba ne ba wani mun madogara kashi gaskiya magana sai a wanda ruwaya abu dawo da haka hakim ya inganta ruwaya kuma ce yana da shahar ga ibn abbas bayan abu sallallahu alaihi wasallam hadisin da yana da madogara tabbatatta sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه نتي مقول نتايننا فقه الحديثية malam zai dauko hadisin hajji zai dauko hadisi dogo kurin ya kawo wani lafazi ko kalama kan wani hujja nan ya ce kurin ɗa na mai shunguda ne shi ko mazanaci kurin ajihi kuma mai arbi shi na al'ahir mana zani me ka wannan magana ruwa da bukar cikin sai musulun an samu wata rigima da sa'ad bin abi waqas da abu bin utuba abu bin zama abu bin zama abu bin zama dan wani mata annabi sauda binta zama sai sa'ad ibn abi qas ya zo ya rasulullah wannan baiwa ta gidan abdu abdu bin zama ta gidan zama wannan da da ta aiwa dan uwana utuba ya mun wasiya dan shi ne shi cikin amma ta aihu a gidan zama yanzu kenan rigima ita kawai tsakanin sa'ad da abdu bin zama dan uwan sauda shi abdu iya ce dan gidanmu ne dan babana ne a gidan mu aka haife shi shi sa'ad iya ce dan mutu ba dan dan uwana ne dole ba na kana wannan ba dan mu dan gidanmu ne aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na raye to wannan doka tana nan akai cewa kurin mace in ta aihu a gidanka ko bai wacce kana kwanci da ta duk ɗan da ta aihuwa naka ne sai in kai ne ka turi ka ce ba naka wani kuma kai mace ba naka bane ba ya sa ka li'ani ya sa ka li'ani ka yi rantsuwa hudu ta biyar Allah tsine maka albarka in baka sai ba in dai mace a gidanka ta aihu baka ka cikin madana wani gurin idan yadda ta yadda cewa akwai naku ba kenan akan haka ƙa'ida ce kurin idan gidanka kurin ɗanka ne shi mazanaci bashi da wani abu bashi da hanyar kurin abin kurin abu a jirgin shi kurin ya zana kurin bai ya zama ka ce ai kai gazin da ta a za ka ɗanka ne a kayan zana ya maka haddin zana amma ɗa na mai shigo ɗari ɗana ta aiki to da aka zo wannan ƙa'ida tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dibi yawo da utuba ka masa daya wanda sa'adi ya rekilame yace dan nan uwan shi ne ka masa daya amma ga doka zai ƙa'idar shari'a ta bada ƙa'idar shari'a daya namiji muda ne dai shi turi to shi ne ya rekilame ta kashi ne kuma ta akan haka shi tunda abu shi zama ya rasu kuma ta gishi zahiru shi wancan da'awa ce dan shi ne ya kamar ka'ida tun da gidan zama a take a gidan zama a ta'ayu wurin dan gidansu annabi ya aiki da waccan doka mai ƙarfi ta ɗanar mishi huda ne aka ba abinci abin zama ka tayar shi ɗan wanka da kwanka tayar da shi kai sa'ad haka da haka dangana wannan aiki da zahirin shara kenan aka yi a kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka san aiki da zahiri ba kuma Allah san baki dan tsantsani da ganin wancan kamar sai sai manzo ce ma sauda hitajibi anhu sauda inda hakika dan uwanta ne dan uwanta kenan yake harwa da shi amma annabi ce sauda ki sa hijabi tsakaninki da wannan kake da ganki hatta mutu bai ganta ba amma shari'a dan gidansu ne kananta ne dan uwanta ne a zai da shari'a ka ake ake shari'a no kuka ka wani kullum ka ce musulunci yadda yake kare haƙƙi da doka mai zaman kanta yanzu abin da aka samu a Nijar na matsaloli na bebeyan farko da aka yi ko a ko doka inda sun ci na ko doka musulunci ba doka musulunci ba ta kotu suke bi dole kun kotun da wanda ba su wahala dan su kawa ta suke da ba kanta yanzu a musulunci ba mun zawace wannan da ai ba dan ka bace ba yan kayan da a yi na ɗana ne kursu ba zan tattar da shi ɗana ne kursu duk da ce ba haka bane ba ya ce ka hujja dalili wata da ta zane ba zai kuma na ba zai bani na na auna an gawai ba auna ba nan manzana yana kallon ka masa ɗaya ba ka sha wahala ba ka je kaka wannan aura na auna ba manin wane ne ba wani iya kallo a hili ka masa ɗaya da utuba amma shari'a ta ba mai shimuda aka ba mai shimuda amma kamar yadda haihi kenan ba a yawon wani auna kaza auna kaza auna wani duk wannan ba kai wala illa sunan da abin ya kare musu karshe suka sha wala suka sha wala sun yi kirarin cewa ba za su bane ba shi ne abin ya kare musu amma da suka tsaya sun sanda maka suka tsaya nan ko ba da zuwa shari'a na musulunci idan Allah ta ya hukunce shi a takaice zahirin shari'a ta musulunci kurin matarka ta aihu a gidanka in ba ka kore ba kore wani bezuwa ce a wani mata taka ina kwanci da ita dana ne a yakan yi iya kwanci da ita to wace shi ya cikin sai ka magana kwanci ta ko matsala ce shuba ce dole samu kan kusa kenan a dole shuba ta ke musulunci ya aji doka ko da an samu yayi an mai haddi amma wannan ɗanka ne matuƙa ba zai an ke ba don ba sama nawa ne ko iya zuwa shari'a ta ƙara kwamini musulunci kuran Allah shirya da mu nan je ke nan sanin ya kawo wani doka ce maza na kawa kuma hafiz ibn hajar ya kawo ta ne kurin ɗana mai shunhuda ne mazinaci kurin sai jiwa mai armeni يجي ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند دوكا عند ابن دينا وين مغانا تشيتا اكو حديث عائشة كان قصة وچن da muka ambata sai babu rida'i baban arida mai arida rida'u arrida'u ma'ana reno shayarwa shayarwa ba reno da reno a wasa kana iya reno mutum reno daban a da shayarwa mun sa a musulunci Allah subhanahu wata'ala cikin mata da ya haramta mana ita ummahatukum lati arda'nakum wa akhawatukum min rida'a cikin mata da Allah haramta muku ummahatukum ma uwayenku wa'anda suka ba ku nono haramu ne haka ƴan uwanku na wajen reno haramu ne ku arme su kindin matar da ta shayar da kai haramu ne ka almeta ta zan uwaka sunanta uwaka ita kuma diyar wannan mata da ta baka nono ɗan uwaka ce ko da ba ku sha nono da ita ba ɗiyan wannan mata sun zama ɗan uwanka kai da aka bar nono na wannan mata wannan abu ne ƙa'ida ce sananna to yanzu mas'alar da za mu ji a wani hali ne an san da cewa reno-reno ne na zan uwarka ɗiyanta ‘yan uwanka ne amma ba a kowane hali ba ne ba dukkan reno ba ba dukkan shayarwa ba ake kira da shayarwa da reno wanda yake haramtawa abu ne sanan ne ka yi muje nasan hadisin malaman mazaha ba wasu kamar su imam malik abu hanifa suna ga cewa kurin inda ya ka kama nonon mace yaro kama nonon mace ya tsotsa kurin an kare ka zama uwashi tare ne kurin na nashi umarta na tare da anakun kurin uwaka shi tare ne kurin malaka tsaya ka kanan kurin babu magana kaidi sha daya ko biyu ko kaza kurin da zan uwaka wasu suka kawo a'a reno uku yake haramtawa su mai hujjarsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuharrimu masatu wala masatan sha daya sha biyu bai haramtawa me ma al-mafhum na mukhalafa kenan uku ya haramta shine madogara su kurin manzon sama ya ce reno daya reno biyu bai haramtawa suka ce kenan uku ya haramta suka ta uku reno uku ke haramta sai irin su ahnabila su shafi'iya da dama irin su ibn hazm da sauransu suka ce a a ukun ma bai haramta ba ai da annabi ya ce sha ɗaya sha biyu haramta bai ce uku haramta ba shi ne ce uku ba kuma sai ga zama kanta ruwaya a nan gaba wadda za mu zo mu ga nono yake haramta ba sai mu shuraren sha yanzu sai ya fara maka wannan babi na arada'a ko rida'a duk ana ce rida'a ko rida'a duk ana iya duga ana hudu kana ta rida kana ta rada'a rida'a ko rada'a ri ko ra duk ɗaya wata da bacci an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tuharrimu al-massat wal massatan shayarwa daya shayarwa biyu ba ta haramtawa wanda ya karanci littafi na suna na sai da sabik iyaka mai masakin kanta kurin haka a kama nuna iya fasara masa da cewa yaro ya kama nono ya sha ya sha ya sha tsawon ya bari sha kira da masa akwai an cire ya kama an cire a ya kama ya sha ya sha ya sha tsawon ya cire masa guda kenan shi ne masa to nan sai ce masa ɗaya masa biyu ba ta haramtawa mu ce sha ɗaya ko sha biyu bai haramtawa a wannan ruwa ta musulmi ƙarƙashin wannan sun munzir wasu su kawo kawo hujja kan cewa kenan biyu ta uku ta haramta tana ce sha biyu sha ɗaya sha biyu bai haramtawa kenan uku ta haramta haka suka rufe su wata maza ba da ba haka suka ce su sai kuma na hukumin da ke hukumcin cewa da kenan ashe shayar da shan nono na mace ashe yana haramtawa da abu da sananne a nuta a rada ta harin mazhalin nasab ma'ana shayarwa rada tana haramta da ban dangantaka take haramtawa ko na jugon magana na shi ne ƙa'ida da abin kenan akan haka in aka ce rada a shayarwa in ce tabbatacce duk abin da dangantaka take hanawa ita ma ta hana tana da alaka kenan dangantaka ce kamar kamar dangantaka ce to yanzu maganar Aisha anan zai kawo ruwa ta Aisha da Bukhari ka Muslima kawo sai ce wa anha yani da Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة تكديبا koga su wane ne suke ɗan uwanku kenan suke zama ɗan uwa na sharuwa ba kowa ba ba dukkan shawara wace ba na adiba ha adiba da kyau sai ce inna ma rada'atu min al-maja'a ai abinda ake kira reno iya daga lokacin da yaro ke buƙatar nono in bai sha ba zai ji yunwa wannan iyayen kenan yaro karami ba kato ba da zan akwai magana ba sai wata mas'ala ta kato babba in ya sha nono shi ma haka ne ko ba haka bane akwai magana hadisi daga ban sha Allah yanzu dai nan ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba duka da adiba su wane ne suke zama mu ce da mun hakikanin reno iya daga jin yunwa yaro iya bukatar nonon wata waka ce ma fatakal am'a arada abin da yasa hanji ya tsoro ya gudu kende na a matsayin abinci kuma wata ruwa kamar da fita ma namar da kamar da fita ma reno ka iyaye da su su dama ka duk na shi bai kasa ba reno ana samun reno ka iyaye kidan ba da fita kidan ba reno bane to amma yanzu zamu ji ruwaya nan wa anha daga ita Aisha kin radiyallahu anha قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال كما قد تجاوزت فقال أرجعيه تحرمي عليه أرجعيه تحرمي عليه وأنا رواية مسلم عائشة تكي تشوى سهلة بنت سهيل ما تسالم bararren bawa na abu huzaifa ita mata abu huzaifa ce ke imewa kana yaro ne tashi kamar ɗanta a gidansu ya tashi kamar ɗanta ya tashi kuma yanzu suna tare iya cikin gida sai maganar hijabi ta zo ta maganar haramta kaɗai ta da ɗan abu ya zo na musulunci kuma shi ya zama ɗan gida ta kamar ɗanta kuma yaro yaro ya zama baliki ya balaga ya zama babba ya girma to babu doka suna ga wannan tun da kamar ɗaya ne kuma shi miji abin ya damu shi ya ta lura mijin iya damuwa da zaman wannan yaro a cikin gidansu kuma yaro bashir kowa nan na gidansu kura ya za to a nan da shi ce mata arji'i ki ba shi nono sai ki zamko shi ki haramta gare shi wani shi masa'alar renan ba babban mutum nono wannan masala an yi ta da jima magabata cewa wannan magana mai ƙarfi cewa nusa da salama ganin ya mata haka a matsayin wancan zamani a wancan rayuwarsu da suka rayu da yaron ya zama kamar ɗan nata amma hanya ce ta haramcin aka ba ta wannan dama ta yi wasu malamai suka ce a yanzu ma mace in ta ba babba yaro ko da gemunka ka zama haramun sai ta iya zama kamar uwarka wanda gaskiya ganu ne dai wanda magabata na shaksu na bin taimiyya rahimahullah a zamanin shi ya ka mas'alar cewa irin wannan mas'ala a barata a yanda take cewa wanda irin wannan yaro ya tashi a gaban mace kamar ɗanta ya girma a gabanta kun ba shi da wurin zuwa sai na ana iya hakan shi a yadda ya faɗa labarta mishi kuma an san shayarwa a yanka ba sai ɗauye ka kama nuna ana iya zubawa ka shayarwa kamar da mata suke zama ta bariki ana zuba nuna a ajiye maro a taurin aiki ko ana yi ba zai ka ce akwai mace kuma ka kama nuna ta fasa wanka ba da wannan maganganu ne duk da cewa wannan abin da ya wakana bayanin sallar salama matan shi gaba da kaf aisha ta rike wannan abin wannan ruwaya labarin salim tana kan hujja na halicci yin haka aisha da rana amma mata annaba gaba da kaf ba wanda zai rada haka suna ma aisha inkarin yin haka ala kulli hali ya wakana fatawa a tsakiya ta shirin taimiya ta wannan abin yawa kan irin wannan yaro zaka man uwa an aka yi kan wannan madogara akwai tawallawa to yanzu sai wa an hada ya ce wata ruwaya ta ita kin da yadda aisha radiyallahu anha ta ce afala aka abin qais ja yasta'zinu alaiha ba'da al-hijab qalat fa abaitu an adana lahu فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليه وقال إنه عمك متفق عليه نمي وكان أكوي أخلاق دنوا أبو قيس ما تشي تابع عائشة نون تابع عائشة نون كشابتا to sai shi ba ba shi ba abu kwaskin ba dan wannan shi afala shi ne ya zo gina na masarar salama ya zo wajen aisha ya nemi shiga ta ce a a ba ka shiga ba don hijabi ya sabu amma ya nemi shiga wajen aisha da manzana ya zo ya ce ya rasu lullahi kaga afala hawa ya zo wai nan uzunin shigowa gidana ya ce iya amurki na yi ta ce a ba shi ba ba mata ba mata da mace ba nono ba mata da wuce da ban nono ba shi ba ta da ban nono ba dan wuce ne wa yace amun ke ne me anan cewa da aka ce ita arza'a har mahirun nasab abinda dangantaka da yin wannan mata da ita da mijinta idan mace ta baka nono ta zama uwarka daga ranar baka iya arman ɗiyanta mata in mace ce kai ɗiyanta bisa iya arman tsawon mata kamar iya da zama yan gidan kurin ɗan ɗiyanta haka wannan mijin wannan mata wanda shi ya yi a ya samu cikin aka bar nono ko wannan mijin wannan mata ya zama babanka baka iya arman yin shi kanwon shi baka iya arman ɗiyan shi ko ba ɗawar mata bane ba ko ba ɗiyan wannan mata ba shi ya zama ubanka shi na abin da suka zanen zuga ko ni ba haidar mata wata baka dole ba a iya mijin masu zama yin wanka amma cewa kai kai ne misali mace ta baka nono ta zan wanka amma wanka ƙananka yana iya arman matan ma waka ce ko amma shi matan shi ba wani har da mishi kanan ka wanka ina iya arman ina arman iyanta ita ma ina iya arman tanyarsu kuma daidai ba wani haramci kai dalilin ka shanon shi bi shanon ta ba kai da ɗan gidansu kai ne ɗan gidansu kai da shanonan kai ta shawa ku gani magana ko wanda ya shanonan shi ta shawa ba ruwan wani waje ba su shafi da sha ba kai ne ɗan gidansu shi ne kina ce ɓangaren haramtawa ne amma an ce ɓangaren nafaka ɓangaren gado ɓangaren walici kun babu me ma ake ma'ana ba cewa tun da matar shi ta baka nono shi da ce da kai a ubanka da ce da kai kuma wannan bai zama waliyin gan za ka yi armi bai zama waliyin ko ɗiyan shi zama yan wanka ne ɓangaren haramci ne ɓangaren armi ne amma bai zama waliyinka wajen arme ya maka arme in mace ce mata arme ya ce wata tunda matar shi ta bata nono ya shi ya shi ta wajen haramci ba kuma haka ba gadan ko ba ko a duniya bai gadan ka kai ba gadan shi sai ta kenan abu banda banda banda banda ciyarwa banda walici banda gado la wani babu shi a ciki wannan shi ne kin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha eh ki ba shi uzini wannan amminki ne tunda kenan wannan matar da ta baki nono mijinta dan mijinta ne to yanda mijinta yake baba yake yake kaman babanki shi kuma wannan kaman dan uwan babanki ne yace fa innahu ammuki wannan dan uwa fala dan uwa buka amminki ne kenan yanda biki ya zama muharraminki kamar kanin babanki ne wannan shine abin da yake cikin wannan ruwaya ta maganar matsayin shayarwa yadda yake da tasiri kan haramta armi duk wanda shan nonon mace akwai matsala da yawa wanda ya kamata shan Allah kai magana sun satin sama muka ida ruwaya ta gaba sai mu gama gaba ɗaya mu ga yaya ne ake samu haramci insha Allah Allah kan ta samu darasin haramci Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته